الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوة الله سبحانه وتعالى وديا بها أبو أولنا مصلاتي البركة domin ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda yau muna wuni na goma sha takwas da watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda muna cikin suratun nazi'at mun ga rantsuwa da allah maɗaukin sarki ya yi ga mala'iku da ayyukansu wajen rantsuwa guda biyar kuma mun ga ranar tashin kiyama da busar da za a yi ta farko da ta biyu kuma mun ga halin da mushrikai za su tsinci kansu a ranar tashin alkiyama kafirai halin da za su tsinci kansu na kaskanci da wulakanci kuma mun ga halin da mushrikai da kafirai suke a duniya na izgili da tashin alkiyama da ƙaryata maido mutum bayan ya mutu sannan kuma hannu sai Allah maɗaukin sarki ya yi mana bayanin cewa alkiyama al'amari ne kamar kalma ɗaya ta yadda daga an busa ƙaho dukkanin halittu za su tashi sai Allah ya kawo hujja ya kawo kissa ta annabi Musa da gwagwarmayar da ya yi da fir'auna Allah ya yi haka ne domin ya yi tsawatarwa da faɗakarwa ga mushrikai kuma hannu domin ya yi tasliya ga mummunai ya lallashi mummunai ya nuna musu akan gaskiya suke kamar yadda aka hallaka fir'auna da mutanen shi to waɗannan ma wanda suke karyatawa za a hallaka su to bayan haka wannan kisa ta annabi musa da fir'auna bayan ta sai allah maɗaukakin sarki ya biyo da bayani na dalilai na kudura ta allah da ikon allah akan maido halitta bayan ta mutu sai Allah maɗauki sarki yake cewa a wa'annan ayoyin wa'anda malam zai karanto mana a tun daga a antum ashaddu khalqan am sama banaha insha Allah har zuwa mata'allakum wa li an'amikum bala karanto mana su insha Allah sai mu ga abin da suka kumsa wanda zai mu yake nuna karfin kudurar Allah maɗaukin sarki wajen iya maido halitta bayan ta mutu ta rajin wanda ana wa mushirikai wanda suke inkarin tashi bayan mutuwa ana musu gargadi da kawamin su hujja akan haka na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم
wannan ayoyin Allah maɗaukin sarki yake magana ga mushrikai wanda suke inkarin alba'a tarowa bayan mutuwa Allah maɗaukin sarki yake ce musu a antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha shin ku kuka hi tsananin halitta ƙarfi wajen halitta ko kuma sama wanda Allah maɗaukin sarki ya gina yani suna inkarin Allah ba ya maido su bayan sun mutu Allah ba ya iya raya mutane bayan sun rinjindige sun zama ƙashushuwa shi ne Allah ya ce a antum a shaddu shinku da kuke ɗinkarar ta da mutane bayan mutuwa ku da kuke ɗinkarar alƙiyama shin ashaddu khalqan ko kuka yi tsananin halitta karfi wajen halitta am sama ko kuma sama da ku da sama wanne yafi karfi wajen halitta Allah madaukakin sarki yake musu wannan tambayar tabbar amsa shi ne lalle sama ta yi tsanani da karfi wajen halitta a antum ashaddu khalqan am sama da akwai malaman da suka ce dan am sama'u bi ma'ana bani sama'u bar sama ta yi karfi da tsanani wajen halitta shin ku kuka yi tsananin halitta a cikin halittu a an tuma shi ku halkar a cikin halittu ku kuka yi tsananin wajen halitta kina a fassara nan haka ne ma'anarta sai a ce amin sama'u ai banin sama'u sama ta yi ku tsanani da ƙarfi wajen halitta wada shi na da ma'aukin sarki ya musu wannan tambayar malamai suke cewa wannan wannan tambayar wannan istifamin tambaya ce wanda malamai ke ce mata al-istifham lit-tawbih wa taqrir tambaya ce dan a kunyatar da su a tabbatar musu da abin da haka yake a kunyatar da su a wada musu wauta na tunanin su shi ne Allah ya ce a antum ashaddu khalqan shin ku kuka hi tsananin halitta am istama'u ko kuma sama banaha wanda wannan sama Allah madaukakin sarki ya gina ta min ghairi a'mida ba tare da turaku ko wanda suka rike ta Allah maɗaukakin sarki a cikin suwar zafir yana cewa da khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas Allah ce tabbas khalqus samawati halittar samai wal ardi da kuma ƙasa akbaru min khalqin nas ita ta yi tsanani wajen halittar mutane to ma dama Allah mai iko ne akan halittar samai da ƙasai duk ƙarfin su duk yawan su to Allah yana da iko akan mai zuwa halittar samai min babu aure kaga mushriki kafiri ya kamata ya lura da wannan Allah ma wasu zarki a shigo surat ya sai yake cewa aure ka zai khalaqa samawati wal arda awalaysa alladhi khalaqa samawati wal arda biqadir biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al khallaqul alim shin Allah madaukakin sarki wanda ya halicci sammai da kasai ba yana da iko ba da kudura akan ya halicci makamantansu yayi makamantan sammai da kasai ko kuma makamantan su wanda mutane suke inkari wajen tashin alkiyama da kuma maido mutane a cikin rayuwa tabbas Allah ya ce bala haka ne Allah yana da iko yana da kudura wa huwa al-khallaq al-alim shine mai halitta halittu gaba ki daya ko kuma mahalittin halittu gaba ki daya al-alim masal da ko inkari me suke kaga wannan dalili ne da hujja qati'a girman halittar sama ya Allah ya madauki sarki ya ci gaba da bayani akan halittar sama yace banaha Allah madauki sarki shi ya gina sai ya daga gininta Allah madauki sarki ya ce kuma rafa'a samkaha fasawaha Allah maɗaukin sarki shine ya ɗaga ginin sama rafa'a samkaha ay rafa'a bina'aha haka wasu malamai suka ce Allah ya ɗaga ginin sama wasu kuma malamai suka ce rafa'a samkaha rafa'a jumaha Allah maɗaukin sarki ya ɗaga ginin sama wanda yake girman shi duk gwafin sama da gare ta Allah ya ɗaga ta ba tare da wani abu da yake rikewa ba Allah ka ɗauke yake rike da ita inna Allah yusku samawati wal arda an tazula Allah shi yake rike da sama da ƙasa inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di idan suka gushe babu wanda ya sai rike su sama da ƙasa to wannan kaɗai shi ma aya ce iko alama ce ta kudura ta Allah madaukakin sarki Allah ya ce rafa'a samkaha Allah shine ya daga gininta a samka malamin ke cewa samakatawa yani kabrinta da gwabinta wasu kuma shine kiran jurmaha girmanta ita saman Allah ya daga shi sama duk girmanta duk nauyinta Allah ya daga shi ta sama wasu kuma suka ce asam shine al-ulum Allah ya yi sama da ita rafa a samkaha rafa a uluwaha samanta Allah ya ƙara yin sama da ita yi tsirra ta sama ta yadda tsakaninta da ita da ƙasa ba kaɗan ba ne ba rafa'a samkaha fasawaha kuma Allah ya daidaita ta ta yanda ba ka ganin karshen ta ba wani bai ce ma ya ga karshen sa fasawaha Allah ya daidaita ta daidaita wadda ta tabbata matabbaci mai kyau kuma Allah ya sanya mata ado da makamanta haka da taurari da sauransu kuma daga cikin baitin ya daidaita ta Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya huddo mata kala guda biyu dare da duhu dare da rana dare sai ya sanya mishi duhu rana kuma ya Allah ya sanya mata haske shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa aghfasha lailaha Allah maɗaukakin sarki ya duhunta daranta ita sama wa akhraja duhaha kuma Allah maɗaukakin sarki ya haskaka ranarta أخرج ضحاها أي أخرج ضوء نهارها ألا يهد حتى وننتا كذا كاغنم ألا يا جنجنا دري دوني نسمني سبب daga sama suke hutowa alamar dare da alamar zuhu duka daga sama yake zuwa in rana ta fada a sama take ko tana fadawa duhu ya zo idan ta huto a sama take wuni ya zo haske ya zo kina kaga Allah madaukakin sarki ya sanya rana ya sanya wata ya sanya tauraro duka a sama don su dinga caccanza yanayi yau wannan lokacin duhu wannan lokacin dare Allah rana Allah madaukakin sarki ce wa arfasha lailaha kalma ta arfasha arfasha lail ay ata bi guramihi dare ya zo da duhun shi arfasha Allahu laila Allah ya sanya da yake suna duhu a cikin dare kidan kalma ta arfasha shine gulamun lail shine Allah madaukakin sarki ce wa arfasha lailaha Allah ya sanya duhu a cikin daren dare wanda daren nan alama shi tana bayyana daga sama duhu daren nan da alama shi tana bayyana daga sama tarihin dukkanin duniya da duhu wa akhraja duha kuma Allah ya huddo hasken wuni ad-duha asalin shi lokacin da ake wallaha lokacin hutowa hantsin rana bayan rana ta ta huto ta hudo to in ta fara hantsi wannan lokacin shi ne lokacin duha lokacin da ake yin yanka lokacin da ake yin salatu duha salatul awabin kenan to wannan lokacin shine ad-duha to amma kuma na ana ne da shi dukkanin wani wadah abdullahi bin abbas yake cewa wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha ay azlama laylaha wa anara naharaha abdullahi bin abbas yake cewa Allah ya sanya dare wanda alama shi a sama take ya sanya mishi duhu wa anara naharaha wuni kuma wanda alama shi dai daga sama yake hutowa shine Allah madaukakin sarki ya sanya mishi haske wal arda ba'da zalika dahaha kasa bayan haka bayan an yi wa sama Allah ya jika ya halitta sama ya gina ta ya gine ta ta ya tsaga ta ya sanya mata rana da dare wuni kenan hasken wuni da hasken dare to wal arda ba'da zalika dahaha Allah madaukakin sarki bayan haka sai ya shingo da ƙasa ya daidaita ta dan ta zamto daidai da amfanuwar bayi kaga a nan gurin wannan kalma sai mutum ya ce ke mu kenan sama aka fara halitta to kwana aka halicci ƙasa malamai ka ce la inna ma ƙasa aka fara halitta tukwana aka halitti sama amma da aka halitti ƙasa an bar ta a cibire sai da aka gama halittar sama sai aka dawo ƙasa aka shimbuɗa ta aka daidaita ta kuma har yake nan wannan kalmar da haha ba safaha shin yana nan ƙasa ba kurawiya ba ce ba ba a dunkule ba take za mu yi wannan magana insha Allah kenan a dalilin da yake na cewa kasa aka fara halitta tukwana sama fadar Allah maɗaukin sarki a cikin surat fusilat Allah maɗaukin sarki yake cewa قل أئنكم لتكفرون قل أئنكم لتكفرون قل أئنكم لتكفرون بالله وال...
بالذي خلق الأرض قل أئنكم لتكفرون بال لتكفرون بالذي خلق الأرض أجرت لا أم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين Allah madaukakin sarki yace shin ku yana wa mushrikai magana ku ne kuke kafirce ma Allah madaukakin sarki wanda ya halicci ƙasa fi yawmaini a cikin kwana biyu qul ainakum dukkanin ƙasa da sani tun daga ta ɗaya har ta bakwai a cikin kwana biyu Allah ya halicce ta ya ga dama ya halicce ta da kalma ta kun fa kun amma Allah ya sanya tsari ya halicce ta a wannan lokaci da hikima dan a koyawa dan adam ta ayyuki a hankali واضح قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين كنا كافر cewa wanda ya halicci kasa a cikin kwana biyu wa taj'aluna lahu andada kuma kuna sanya mishi kishiyoyi kuna kiransu kuna bauta musu zalika rabbul alamin wannan shi ne ubangijin talakai gaba ki da to nan kaga wannan ayar sai ta bayyana cewa an halicci kasa a kwana biyu to nan bayan haka kuma ya aka yi magana akan halittar sama bayan wata aya aya ta biyu bayan wannan sai Allah ya ce sun mastawa ila sama'i domin Allah sannan Allah maɗaukin sarki ya fuskanci sama domin gina ta wahiyar duhalun tana a matsayin hayaki Allah sai ya daidaita ta ya gina ta Allahu akbar sama hayaki asalin ta hayaki ce Allah ya gina ta ya daidaita ta ya halice ta daga haka ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها sai gina ta ya daidaita ta ya halicce ta sama a lokacin tana hayaki wa qala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karha bayan Allah ya halicce kasa a cikin kwana biyu ya halicce sama wahai Allah maɗauke sarki ce ma kasa da sama itiya taw'an aw karha ku zo kun so ko ba ku so ba ku zo umarni ya musu su amsa umarninsu to su ma da sama da ƙasa girman nan nasu bin umarnin Allah yake suke to ku kuma dan adam me yasa ba ku da umarnin Allah shi ne wa'azin da ke ƙarƙashin haka qala ta ataina ta'i sai suka ce ya Allah mun zo a cikin tsarrin mu ba wai aki ba dole za mu so abin da kuke so ya Allah wannan ma sama da ƙasa duk girmansu wanda ɗan adam duk iya goyon shirya a cikin kan ƙasa yake kaga taurin kai ɗan adam in aka haɗa shi da halittun wannan hanya ma kai Allah ke sai Allah ya ce faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn su ma sammai guda bakwai Allah halicce su a kwana biyu an mihim ta ƙasa ita aka fara halitta a kwana biyu بالذي خلق الأرض في يومين باين هكا كما ثم استوى إلى السماء قرشي فقضاهن في يومين كنن الله مرشي سركي يا هلتي سمي باين يا رجا يا هلتي كسي واضح أما إذا قصى da Allah ya halicce ta sai ya barta a dunkule ta yadda ba a iya rayuwa a saman ta dunkulewar da babu gurin da za a iya rayuwa a sama bayan an halci sammai guda bakwai an daidaita ta sai kuma aka dawo kan ƙasa aka daidaita halittar ta ta yadda za a iya rayuwa a sama wannan shi ne magana sai mu dawo kan matsala ta biyu wal arda da zalika da haha ƙasa bayan haka Allah madaukin sarki ya shimfiɗa ta ya daidaita ta ta yadda za a iya rayuwa a ƙarƙashin wannan ayar da makamantar ɗan wannan ayoyin malamai sun samu saɓani na musulunci ma a kan shin ƙasa kurawiyya ce kamar balo take a cibire take a dunkule take ko kuma a shimbuɗe take saɓani mai yawa wanda wasu malamai sun ce akan cewa kafirci ne ma ka ce ƙasa a shimbuɗe take tare da cewa Allah ya ce a dunkule take tare da cewa Allah ya ce a shimbuɗe take wasu malamai suna ganin kafirci ne ka ce ƙasa a dunkule take tare da Allah ya bayyana a shahuda take a guraren da dama a gwada sun ɗan zurfawa wasu ma suka ce na ilimi ya tabbatar da haka kuma kamar wannan ayar ba tana nuna cewa a dunkulen aka barta amma daga baya aka daidaita ta yadda a iya rayuwa albas inda aka yi mata abu in ƙato ne mai girma girman da ya wuce hankali ya yi isti'ani ka iya ganin shi a meke ki ƙato ne ƙato girman shi ya kai ta yanda kai tun da ɗan zanna ne ɗan yi fili ne a ciki a mai kira gan shi a za ta bi ta ɗauki mai yake da suna ƙuda ne ya hau kan hancinka ya yi yawo ya more habbarci ma ya kuma shi a mai kira wani wani motsa hanci shi ka aje ku yana shi kuma zan yake a mai ke na iya zuwa iya barci wani Allah ma har a yi mu'amala inda akwai namiji ko mace har a yi mu'amala a saman kanka ko a saman hancinka saboda karami ne to haka shi almihim dai wannan sabani na malamai kuma ilimi dai yadda ya tabbatar ilimi na sanin ƙasa da sauransu falata da sauransu duka yana nuna cewa kurawiyya ce a dangane take shi yasa za a ga duk birar da ka shiga ko ana karatu akan ilimi na sanin ƙasa da sauransu za a ga ana yin ƙasa kamar a dunkule almihim dai abu ne dai wanda babu wani ƙarin imani ko makamanta haka a ƙashin shi sai dai amma dai matsala ce dai ya kamata a yi amsanta a faɗi wa mutane tsakanin malamai da ke da kwai a ciki kuma malamai na tasfiri da dama ma da akwai wanda suka ce akan cewa arzu kurawiyya kuma da akwai wanda suka ce akan cewa ba kurawiyya ba ce ba almihim da kowanne kuma ya kawo hujjojin shi ya kama gare shi almihim dukkanin su babu wanda kuma yake nihin sabawa Allah da wanda ya ce kurawiyya ce da wanda ya ce ba kurawiyya ba ce ba dukkanin su gaskiya ce suke yi na hako don kan muje mu dinga waɗin maganganu masu zafi wanda za su iya kira zuwa ga malamai magabata Allah saka musu da alkhairi Allah su kansu Allah rahmace su na shine Allah madaukakin sarki ya ce wal arda ba'da zalika dahaha ƙasa bayan haka sai Allah ya shimfiɗa ta dahaha basataha basan yunasi wa aisha man يناسب عيش الأنام الأنعام والأنام Allah maɗaukin sarki bayan haka ya yi shinmu da ƙasa shinmu da za ta yi daidai da rayuwar mutane da dabbobin shi wannan dahaha addahu ya nihin albastu waza addahu ya nihin albastu ɗaya daga cikin mawaka zai bin amur yake cewa دعاها فلما استوت شدها بأيد وأرسى عليها الجبال يكي توا قسا الله مدوكين سركي دعاها يا شمو لا تشمو لا ودرائية شموريتا game da wanda za su rayu a samanta falan mastawat lokacin da ta daidaita za ta yi daidai da rayuwa ta wanda suke sama a samanta shadda ya Allah ya ƙara ƙarfafa ta don ta tsaya kar ta girgiza بأيد كرفين شركتا واضح ملقى مبينة ملكة السنة آية تسكيرنا هكا وأرسى عليها الجبال كما يجيفا دوا سودان سلامتو تراكو زمد قطا كما ينزل مغني والجبال أوتادا دوار وسوء الله سنياسو وتد تراكو نقطا wanda za su rike ta fadda sai wanda kasar da sun ke ta wadah idan wannan shi ne ne mahallin shahid addawa wadah sai Allah maɗaukin sarki ce akhraja minha ma'aha wa mar'aha Allah maɗaukin sarki wasu malamai suke cewa dahaha shine akhraja manafi'uha kaga dahaha mafi yawan malamai suna fassara shi basataha Allah ya shimmuɗa ta ya daidaita ta ya mata libar ta yanda mutane za su iya rayuwa a samanta libar ɗin da yake daidai da mutane da dabbobinsu wasu malamai suka ce da haha ai akhraja manafi'a Allah ya hudo amfanin kasa wasu amfani ne sai Allah ya bayyana amfani guda biyu wanda duk wani amfani da ka sani duk wani arziki da ka sani shine masdar din su Allah ma suke ce akhraja minha ma'aha Allah sai ya hudo ruwa na cikin kasa wa mar'aha kuma Allah ya huddo da yake suna bishiyoyi da da ƴaƴan tsoro wanda mutane za su amfana shi kuma dabbobi za su amfana shi shi yasa malamai suke cewa duk wani arziki da ka sani abinci ne da makamantan haka asalin shi na daga ruwa da kuma shikoki sai kuma arzikin da ya shahi ma'adi wanda ake haƙowa na ƙasan ƙasa amma duk wani arzikin da zaka ci abinci wanda ya ce to gishiri wa da wuta wuta ma malamai suka ce asalinta ne daga ruwa ne tunda wuta ya ruwa ya biki ƙasa ta hudu ya shuka ta kwana wuta za ta kama gishiri ma ruwa ne daga cikin ruwa ke hudu shi ka gani shi ne allah maɗaukin sarki ce a kara jama'a allah maɗaukin sarki ya hudu ruwan ƙasa ya hudu idanuwa na ruwa a cikin ƙasa kuma ya huddo da yake suna tabkuna kuma har da Allah maɗauki sarki ya huddo ƙoramai ruwa masu gudana kuma kana kana Allah ya huddo domin amfanin bayi da kuma dabbobinsu da makamantar haka wa mar'aha kuma Allah maɗauki sarki ya huddo bishiyoyi da abin kiwo na mutane da dabbobi nan al-mar'a malamai suke cewa ana nufin abincin da mutane za su fito su da rabobinsu na ciyayi ne na kayan ɗanye ne na kwaya ta abinci ce na ‘ya'yan itace ne kayan marmari ne duka shi ne ake nufi almar'a shi ne bayan suka ce almar'a huna mar'al an'ami wal anami ko kuma mar'al an'ami wal anami mar'a na mutane abincin mutane da kuma abincin dabbobinsu saboda ayat da za ta zo baya mata'an lakum wa an'amikum wannan Allah ya yi haka domin jin daɗin ku ku da ku da dabbobin abu shi yasa Allah suka ce mar'aha anan shine ta'amul an'ami wal anami abincin dabbobi da kuma da yake abincin mutane da dabbobinsu waljibala arsaha Allah maɗauki sarki kuma ya sanya ƙasa ta kasance turaku fondason masu rike ƙasa arsaha ai asbataha fi fil ardi li alla tamida bikum aw tuzalzila bikum Allah ya sanya duwatsu a ƙasa don su rike ƙasa waljibala arsaha a suratul naba insha Allah zamu gani shine me yake sa autada ya sanya su karanto turaku ne wanda su masu ji kasa sai Allah maɗaukin sarki ce mata Allah kuma da an'amikum wannan fa duka Allah maɗaukin sarki ya yi shi ne mata Allah kun don ku ji wani ɗan jin daɗi a wannan zaman da za ku yi a zauren duniya lakum ku bayu wani an'amikum da kuma dabbobinku al'an'am jam'i ne na an'am an'am su ne bahimatul an'am dabbobi na ni'ima asali ana yin da su da yake wa suna akuya da rago ɗan akuya wannan akuya da ɗan akuya timkiya da rago haka kuma sanuwa shanu da kuma maraƙi da kuma raƙumi da taguwa wannan su ne bahimatul an'am amma duk wasu dabbobi a nan gurin sun shiga amma ya aka bayyana waɗannan saboda su aka yawan umarni da su wadda ke wannan dan ɗan jin daɗi ne na wani ɗan lokaci wannan yake nuna cewa duk abin da Allah ya sakhare ya halitta don ka amfana shi wa Allah ya yi ne don ka ɗan more shi na wani lokaci ba na abada ba kar ka taɓa tunanin kuɗi in ka same shi har abada kar ka taɓa tunanin abinci in kana samun shi har abada kar ka taɓa tunanin lafiya dukkanin arziki dukkanin wani dabbar duniya da ka sani kar ka taɓa tunanin zai zama har abada mutuwa za ta zo kuma dukiyar nan da kake haba-haba a kanta hada ita za a raka ka in an samu ma wani ya ce ba a taɓa da babargo ko wani tafi mai girma a ji a sai wani tsumma ko wata a samu a sama kamar da ga wasu kuraye ana yi wanda a iya yadda ta za ga bargo ma wasu mutane iya bada a kai mutum in ya riga mutu shi sanar da Allah yake cewa abu uku za su raka ba dukiyar shi yaunan shi da kuma aiki shi ɗan abu uku nan suka raka shi a wabi za su dawo ɗaya zai tsaya duke shi za su dawo za su dawo za a ga hatta barma hatta barma he ta kama kawai ake barma bargo ba a barma kashi haka za a tsaya dawo da shi mota in ta kafi aka a sama ba a dawo ba ne ta yannan ka 'yan uwanka mutane gabaki ɗaya babu wanda ya tsaya za a ga kuma wani ka suka yi ƴaƴanka matarka ƴaƴanka kuma wani dinka suka yi sun kai kuɗi an musu addu'a don ka su ƙara ganin ka musamman in babu fahimta a biyu a yi musu addu'a addu'a matsalwa a yi musu shashatan don kwakwalwarsu ta shashance da wai tunanin ka ma ka su dinga yi kuma kar ya ce babu wata matsalwa ko yi menene ka saba da mutum dole ka dinga ganin shi kamar ka shi nan a ranka ne za ka zange ne kawar kanka shi ke malamai da ke su malamai marasa gaskiya ne yan tsubu ya su ta kawo kuɗi a muku shashatar ko a muku wane ne wane ne to babu wanda zai tsaya tunaninka ma ba kowa ba zai zai abin da zai tsaya aikinka in na kwarai ne kana cikin ni'ima tare da aikinka in mummuna ne kana cikin azaba tare da aikinka Allah ke ne shi ne Allah mafi sarki ce mata allakum wani an'amikum wani ɗan jin daɗi a gare ku tare da ku da dabbobinku sai Allah mafi sarki ce fa idza ja'at tamma Allah ya shiga bayani akan alqiyama in ta zo mai rikitarwa mai firgitarwa mai lalata duk wani abu da kake tunani Allah ya maka fadal قال فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم, يوم يتذكر الإنسان ما دعا وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
Allah madaukakin sarki ke cewa fa idza ja'at at-tammatu al-kubra ayayin da al-qiyama tazo wanda al-qiyaman nan at-tamma ce babban musiba ce wanda baka taba ganin irin ta ba babban abu ne mai rikitarwa wanda suke zuwa da duk wata musibu duk wani abu mai firgiti ai ka ga yadda in ka shiga musiba kake jin ka ko to alkiyama musiba ce wadda ba da kai da shi ne ba suke cewa addahiya al'ugma musiba fuffun musiba wadda ba dan adam bai taɓa shiga irin ta ba firgitin da zaka shiga ya yi firgicin duk wani musiba da za ta zare ba kai tunanin masu wanda ka shiga da musibin da wasu suka shiga to babu kawai yana alkiyama shi yasa malamai suke cewa at-tamma an sanya masa suna at-tamma saboda annaha tatimu ala kulli man man atata alayhi kuma ta'ti bi kulli al-ahwal wal mafadir tana zuwa da duk wani abu mai rikitarwa sunanta daga cikin sunayen alkiyama at-tamma tana da sunaye da dama shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce at-tamma al-kubra musibar mai girma wanda yake abin da ke nuna cewa a samu ana nihin da ita musibar wanda a wata aya ta mulkin sarki ke cewa bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa mar na'am Allah madaukakin sarki ke cewa as-sa'atu maw'iduhum al-qiyamah shine ma'al qawanta dukkan mutane wasa'atu adha wa amar Allah yake sarki ke cewa alqiyama adha ta yi kowace musiba da tsaci wa amar ta yi kowace abu tsaci ta yi kowace musiba duhu ta yi kowace musiba tsaci alqiyama ke kenan adha at-tamma duka su sifofin alqiyama yana da alaka da adha da atam shine wani sha'ir ya haɗa wannan adaha da afam ya haɗa su abu ɗaya yake cewa inna ba'dal hubbi yu'mi wa yusin wa kadhaka al-bughd adha wa afam yace inna ba'dal hubbi wani so wani bangare na so yu'mi yana makafatar da mutum wa yusin yana sanya mutum ya zanto kurma tabbata akwai son da yake san ka zanto makamu ka zanto kurma wani kowa wa kadhaka al-bughd haka kuma hannu da akwai tsaye da take sanya ka zanto kurma ka zanto makaho har ka ki wadan amsar gaskiya shi yasa ake son mutum ya ya yi irtidali kar ka zurfafa wajen so kada ka zurfafa wajen yi kada ka mutu makaho kurma yadda ba ka iya wadan gaskiya sai ya ce wa kazaka al-bughdu adha wa atam to haka kiyayya ya yi musiba ya yi cikar musiba game da makaftarwa da da yake da suna kurmantarwa in ya yi yawa to wannan shi ne amfani kenan ajiha da asam kusan ɗaya ne al'asammu yana da alaƙa da asamma wadda to Allah maɗauke sarki ce fa'iza ja a ci tsamma idan alƙiyama ta zo ranar tashar kiyama wanda ita ce babban musiba mala yake cewa fa idza ja'at al-qiyama wa hiya dahiya al-uzma babban musiba mai girma wanda li'annaha tatummu ala kulli amrin ha'il muslim za ta bi duwan abu abun tsoro wanda yake rikitarwa wannan ita ce ranar tashar kiyama a wannan wurin Allah ya ce yawma yatazakkaru insanu ma ta'a a wannan wurin ne mutum zai wa'attu ya tuna ayyukan da ya zai ga duk abin da ya aikata ga shi nan a rubuce an kawo shi a littafi har ya dinga mamaki dinga cewa mali hadal kitabu la yughadiru saghiratan wa kabira illa ahsa me ya shayi wannan littafin komai ya zo shi kaɗan da babba shi ne Allah wakil sarki ce yau mai tazakkarun insanu mata ranar da mutum zai ga ayyukan da ya yi na alkhairi ko na sharri kenan ya tazakkaru zai gan shi wasu malamai suka ce ya tazakkaru zai wa astu ya yi nadama da ya ma ya yi aikin kirki an da alama aukin sarki a bayyana a cikin suratul fajr yau mai tazakkaru insanu anna lahu dhikra يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ranar alkiyama mutum zai wa astu amma wa'azi ba shi amfani shi matuƙar bai wa astu ba da shi bai wa astu ba a nan doron duniya in je mutum bai wa tuba bi gaskiya na zuwa duniya kiyama baya amfana shi sai Allah ba ki sarki yace wa burzatil jahim liman yara za a bujiro da jahannama a bayyana ta gaban kowa duk wanda ya gani zai gani ganta wa burzatil jahim za a bujirto da jahannama wutar jahannama ita ce al-jahim liman yara kowa ya ganta wanda mazalar sama a hadisi na abin huraira ya ba da labari cewa za a zo da wutar jahannama tana da yake da suna sarka linzami da za a sanya mata dubu saba'in a kowane linzami da akwai mala'iku dubu saba'in za a zo da ita tana ta zan wa zafira tana wuci tana ihu in ta ga ɗan wuta ta ga kafuri ta ga mushriki ya ta nemi yin tuma yadda kasan za ta kai wa kowa na arnin masu tana gushi haka za a zo da wutar jahannama kowa ya ganta haka a mazan su da bayyana da mala'iku da mala'ika mala'ika wannan linzami dubu saba'in a kowane linzami mala'ika dubu saba'in a duk da haka tana yin jararsu duba ƙarfin mala'iku Allah kiyaye mu da ta jahannama shi na zama wakil sarki yace wa burzatil jahim liman yara za a bujurtu kaga za ai babu wanda ya ganta ko babu wanda ya ganta jahannama to za a ganta ranar tashar kiyama haka Allah wakil sarki bai na yace za a bayyana ta za a yi ibradin ta a huddo ta a yi izharin ta a mai a huddo ta kowa Allah ka kiyaye mu da wutar jahannama to ya Allah ya bayyana mutane gida biyu ne wanda ya ƙetare iyaka makomashi wutar jahannama wanda kuma ya aiki na kwarai makomashi aljanna Allah maɗaukin sarki ce fa amma man faga amma wanda ya ɗagawa ya yi aiki mummuna ya ƙetare iyakar shi maimakon ya tsaya na musulmi ya yi kafirci ya saba ma Allah maɗaukin sarki wa atar alhayatar duniya kuma ya fifita rayuwar duniya akan aiki na lahira ya fifita sha'awa Allah ya ce fa innal jahima hiya al ma'awa makomashi ita ce wutar jahannama duk mu ka'ida ce ce mutumin da ya dagawa ya ketare iyaka ya tsuwa Allah biyayya kuma ya fifita rayuwar duniya makomashi wutar jahannama shi yasa malamai suke cewa wannan aya sauki gare ta ka iya gane aiki mummuna wanda yake kai mutum wutar jahannama dagawa shine ka ki wa Allah biyayya ka ketare dokokin Allah wa asarar hada duniya kuma doka fifita rayuwar duniya duk lokacin da kusan kana fifita rayuwar duniya ka san da cewa kana neman shiga ne wutar jahannama Allah ke wannan kenan bangaren wanda makoma su wutar jahannama wa amma man khafa maqama rabbih Allah mawarkin sarki ya ce wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijin shi ya tsaya yayin aiki na kwarai khafa maqama rabbih fa amila al a'mal salihah allati turdi Allah ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangiji shi sai ya tsaya ya aiki na gari na kwarai wanda Allah yake so wannan shi idan kaga mutum ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji wa nahan nafsa anil hawa kuma hannu ya hana ran shi abin da take so gurace guracen ran shi ya hana ya tsaya ya tabbata akan umarnin Allah manzana sa muke cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi babu ɗaya daga cikin ku wanda zai imani ya san zuciyar shi ya zanto daidai da abin da zo shi in kana san imani san zuciyarka abin da shari'a take so wannan shine imani cikakken imani haka manzo Allah ce shi da Allah mafi sarki ce wa nahan nafsa anil hawa ya hana gurace-guracen ranshi ya hana biyan bukatun ranshi yake tsaidawa ranshi birki duk wani abin da ranshi za ta saka mishi yake tsaida mata birki matukar babu yarda Allah a ciki wani hannafsa anil hawa ya hana ranshi gurace-guracen da yake safan Allah ne Allah ma'auki sai ke ce fa innal jannata hiya ma'awa wannan mutumin aljanna ita ce makomar shi kenan aiki biyu aka bayyana na ɗan aljanna aiki biyu aka bayyana na ɗan wuta aiki biyun nan ɗan aljanna tsoron tsayuwa gaban Allah ka tsaya kai aiki da kwarai hana gurace-guracen ranka ƙin bin son zuciya bin son zuciya babban musibar tana kai har da mutum ya koma mushriki idan to bawa zuciya shi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi kaga burace burace san bin san zuciya yana kai ka haɗu zuwa ga mutum ke zanto ya ɗauki wani nau'i na kafirci shi ne ya ɗauki san zuciya shi yake Allah shi duk lokacin da mutum abin san zuciya shi ke bi ya san da cewa yana yin wani abu da shirka baicin laifin da yake Allah ka raba mu da bin san zuciya shi yasa malamai suke cewa wannan ayoyin guda biyu su ne mizani na sanin menene makomarka ranar tashin kiyama in ka karanta siffofin nan guda biyu fa amma man tagha wa athara hadijiya in kaga kana tsagawa kana ketare iyaka ta Allah maɗaukin sarki kuma ka fifita rayuwar duniya to ka san makomin kamar suka ce fa innal jahima hiya ma'awa ka san makomin ka ita ce wutar jahannama in wannan sifofin sun tabbata a kanka in kuma wannan sifofin na yan aljanna sun tabbata a kanka wa amma man khafa maqama rabbi in za ka yi abu kana tuna tsayuwa gaban Allah madaukakin sarki wa nahan nafsa anil hawa kana hana ranka kana hana wani abu kana son shi amma ka hana ka ƙiyin shi saboda Allah baya son shi manzo Allah baya son shi addinin mutunci ya hana ka shi kana so amma ka bari to ka san da cewa tun daga nan makomarka fa inna jannati hiya al-ma'a aljanna ita ce makoma sai mutum ya zaba shi yasa malamai suke cewa wannan ayoyin nan mizan daqiq ne na a'malul ibad ma'auni ne wanda ya kai makura wajen bayani akan ayyuka na bayi tun daga nan kana iya kawo kan kai tsari da ba zai ce cewa hasibu an fusa kuma kabla an ta hasabu umar bin khattab ya ce hasibu an fusa kuma kabla an ta hasabu kai ku yi wa kan ku hisabi tun kan an ku hisabi wannan ayowa suna taimakawa wajen wa wa kan ka hisabi kaga nan gurin wata nukta shine an hana bin son zuciya wa nahan nafsa anil hawa ya hana ran shi wajen bin gurace guracen zuciya da son zuciya an hana shi yasa malamai suke cewa malaman ilmi na maqasid shari'a suke cewa Allah madaukakin sarki yana so ka zamto bawa a zuciya a ɓoye kamar yadda ka zamto bawa a bayyane ka zamto bawan Allah a bayyane kana sallah kana azumi ko kana azka kana karatun alqur'ani to ana so har zuciya ma ka zamto bawan Allah ne abin da ranka yake so abin da Allah yake so ne abin da ranka yake ki abin da Allah yake ki ne har a batin ne har a zuciya ana so ka zamto bawan Allah shine ma suke cewa a sharia turidu an takuna abdan lillahi batinan kama kunta abdan lillahi zahiran shari'ar musulunci tana so ka zamto bawa ga Allah a zuciya kamar yadda kake bawa a Allah a zahiri wanda da dama mutane kawai hannunsu a zahiri kawai wannan zuciyar dole ita ma ana so ta zamto tsoron Allah ya tabbata a ciki ya zamto abin da kake so ayyuka na kwarai abin da kake so abin da shari'a take so wai ba aikatawa ba san ba kaga hadisi ya riga ya gabata manzo Allah ya ce in ku ba ya taba yin imani sai ya san zuciyar shi ya zanto daidai da abin da ya zo da shi na wasu na addini musulunci da alqur'ani da hadisi da su Allah taimaka Allah ke na'am sai bayan wannan ayoyin kenan sai ayoyi na gaban sha Allah malai karanto mana su kuma suna bayani ne akan tashar kiyama da tambayar da mushrikai suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta da kiyama da makamanta suna
يسألك الناس عن الساعة أي
إذا كتب
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يا يا وأذي ne kai wa'azi ko kuma wani tunani ne eh wa'azi ne kai wa'azi haka koma suratul ahzab ko kuma tunani ne to Allah ya taimaka Allah madaukakin sarki yake cewa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha mushrikai ne suke zawa sai su dinga tambaya manzon Allah yaushe za a yi alkiyama ka ce mana za ta zo ka za ta zo yaushe ne za ta zo ga ya mana lokaci nan da shekara nawa ne Allah ma ɗauke sarki ce yas'alunaka suna tambayarka an sa'ati game da tashin alkiyama ayyana mursaha ayyana wuqu'uha mata za yaushe za ta afku yaushe za ta kasance ayyana mata kawan mata ayyana siga ce ne duka ta tambaya wa abu zai kasance istifham an wuku shay'i an zaman mata ayyana dutse ne wanda mursaha wukuha wa majiya yaushe za ta zo yaushe za ta afku suna tambayar ka game da lamarin alkiyama yaushe za ta afku yaushe za ta zo mushrikai tambaya ta izgiri da ta'annuti ba ta neman ilimi ba inda inda ta neman ilimi ne da za su tambayi me ya kamata mu yi domin shirya wannan wuri amma ya suke tambayar shi za ta abu tare da kuma Allah ya riga ya maida ilimin sa'a ya riga ya ta'assuri da shi ya keɓanta da shi inna Allah indahu ilmu sa'a inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya ويعلم ما ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت wannan su ne mafatihul ghaib al-khamsa daga cikin su na farkon su shine inna Allah inda wa ilmu sa ilmin yausha al-qiyama zai taso Allah ya riga ya koye shi babu wanda ya san shi wannan irin babu wanda ya san shi Allah ya riga ya koye shi dan haka da aka tambayi manzon Allah ma nan za mu ga amsar da Allah mawakin sarki ya bashi ya bada Allah ya ce yas'alunaka anis sa'a suna tambayar ka game da tashin alkiyama yaushe zai zo ayyana mursaha yaushe zai afku yaushe tashin alkiyama zai zo sai Allah mawakin sarki ya ce fi ma anta min zikraha ina kai ina ilimin sanin yaushe alkiyama za ta zo fi ma anta min zikra ina kai ina ilimin ta ilimin ya ke tsanta ga Allah maɗaukin sarki shi ne mutalewar da za mu yi na kusa fi ma'anta min zikira ina kai ina ilimin ta wani lokaci a hadisi jibril manzan Allah sallallahu sama ya zo ya wanda jibril ya zo gurin manzan Allah ya tambayi manzan Allah wasu tambayoyi daga ciki sai ya tambayi manzan Allah akhbirni an sa'a ba ni labari akan tashin alkiyama manzan Allah ya ce mal mas'ulu an hadi a'lamu min sa'il al mas'ulu wanda aka wanda aka tambaya bai yi wanda ya yi tambaya ba sani man mas'ulu anha bi a'lama min sa'il wanda aka tambaya bai yi ba wanda ya tambaya sani kenan da wanda aka tambaya da wanda ya tambaya dukkan su ba san komai ba ruwan tashin kiyama sai ya tambaye shi fa akhbirni an amaratiha bayan labarin su akan alamomin ta ya ba shi labari akan alamomin ta wannan yake nuna ma ba kuma ba ka ba da labarin da akwai abin da ba sani zo za ka yi shiru a kai shi a gani wa yas'aluna za mu je nan gurin insha Allah wannan tambaya akan alkiyama guda uku ne kenan ga ta cikin suratul ahzab yas'aluka an-nasu an as-sa'a wa da su karanto ayya suratul ahzab yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا الله يسألك الناس عن الساعة متى يسمع تنبيك قبل القيامة قل إنما علمها عند الله فقيا مسئل من القيامة يشرات تاشي يشرات ظهر ينابر الله وما يدريك لعل la'alla sa'at takuna qariba me yasa da kai sai ma tana kusa wadah sannan kuma a cikin suratul Uthman Allah wa kin sarki ce sa'alunaka sai sa'ati yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul
يسألك الناس عن يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألك الناس يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة الله ما أركي سلكيتي يس عفوا في سورة الأعراف في سورة لقمان بنيبا يسألونك عن الساعة سنة تنبيك جميع تاشع القيامة أيان مرساها يشرادها تاشي يشرادها القيامة فقل يا الله مؤكي سكيتي كتير سو إنما علمها عند ربي إن من تأبون وبنكي جنايك الله يا قولي إن من تباب وندي سوتي يوشلاته لا يجليها لوقتها إلا هو بايا بينا وقوة يوقع تنزوع القيامة يشي كتير ثقلت في السماوات والأرض تا يا نوي ما game da sama da kasai ba su isa su ɗauki ba ilimin zuwan alkiyama ya yi wa sama da kasai to ina da kwakwalwar kafarki Allah mawakin sarki ce ya hudu ka'ida la ta'tikum illa baghta ba ta zo muku sai zuwa na kai tsaye kuna cikin gafala ba ta zo muku a shiri sai kai tsaye wannan shine hikimar da Allah ya koye ilimin alkiyama dan za ta zo ne bagtatan Allah ke Allah samu na cikin masu aiki na kwarai a yayin da za ta zo Allah mai ɗauke sarki ce ya sa'aluna ka an sa'a ce igana musaha suna tambaya ka game da alkiyama yaushe za ta tashi yaushe za ta zo sai Allah ya ce fi ma anta min dhikraha ba kai ba sanin ilimin yaushe za ta tashi alkiyama zai kasance kenan babu ilimin ta a gurinka shine maksudin fi ma anta min dhikraha ila rabbika muntaha iliminta yana tahiya zuwa ga ubangijinka ilimin yaushe ne ta a kiyama yana tare da Allah makomar shi zuwa ga Allah banda Allah babu wanda ya san yaushe alkiyama za ta tashi yaushe za ta zo babu wanda ya san ila rabbika muntaha إنما أنت منذر من يخشاها كأين كي لقلقتهم wanda yake tsoron abin da ya kasance a ranar tashin kama ne kenan shine malamai suke cewa wannan aya tana nuna annabiyu munzirun lil qiyama wa laysa mu'limun an qiyama manzo Allah yana gargadi ne akan abin da zai afku ranar tashin kiyama ka tsaya kai aiki na gari na kwarewa ba yana sanar da yaushe ne ba tashin kiyama shi ne Allah ya ce inna ma anta kadai kai mai gargadi ne game da zuwan alkiyama kenan sai aka kebance gargadi ga man yaksha wanda yake tsoron abin da zai afku ranar tashin kiyama domin wanda yake tsoron abin da zai afku ranar tashin kiyama shine yake amfanuwa da wani amma wanda baya tsoron alkiyama ba shi amfanuwa da wani kaga da akwai mutane da dama wa'inda suna ganin ma kamar almara ce zuwa alkiyama kaji mutum ne zalunci dinga cewa gwanda in mun je can na baka ko kuma in mun je can na baka ba ni a can na baka kaga mutum ya yi sata ya ce da kunyar duniya gwanda da lahira ka zo ka wuce gaskiya ka nemi yayya ka maido dukiyar mutane a da kunyar duniya gwanda da lahira to kaga irin wani da mutane har hakikanin imani da tashar kiyama sun yi suna tsoron tashar kiyama ba Allah ke shi da Allah kun sarki ce inda ma anta munziru man yakhsha sai Allah ya dawo akan su wannan mushrikan ya ga musu ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duha lokacin da za ga tashi a kiyama za su ga kamar ba su zauna a duniya ba ne wani yanki na sahiya ko wani yanki na maraici da gaggawa zai zo musu kuma za su ga zaman duniya na wani ɗan lokaci ne ka annahum lam yawma yarawnaha su za su kasance ranar tashi a kiyama kamar lam yalbasu ba su zauna ba a doron duniya illa a wani yanki na marece ashiya yanki na marece na malamai ke ta al'ashiya bayan sallah ta magariba da bayan sallah ta isha ɗan wani lokaci shi ne lokacin al'ashiya lokaci na al'asha to wannan lokacin kawo wannan ɗan lokacin suka zauna auduha ko kuma lokaci na sahiya lokacin hantsin rana kamar iya wannan zan lokacin tsarora idan lokacin ina alkiyama ta don yawan lokaci a alkiyama wuni daya daidai gwargwadon ka alfi sana fi ma ta rubin da ya gwargwadon wannan da shekara dubu na alkiyama shi yasa za ga ɗan kaɗan ne wani lokaci ka baro ka annahum yawma yarawnaha kai ka ce su a lokacin da za ka ga alkiyama mushrikai lam yalbasu za ku ga kamar ba su zauna ba a duniya illa a shi yasa ɗaukuwa sai wani yanki na maraice ko kuma wani yanki na sahi a suratu yunus allah maɗaukin sarki ke cewa wa yau ma ya shuruhun ka an lam yalbasu illa sa'atan min nahar allah maɗaukin sarki ke cewa a ranar da allah zai tado mutane ka an lam yalbasu za su ga kamar ba su zauna ba a duniya illa sa'atan min nahar sai wani lokaci na wuni kaga wani lokaci na ashiya ko kuma wani lokaci na duha haka a cikin suratul ahqaf Allah yake cewa ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yanbasu illa sa'atan min nahar Allah yake cewa kamar su lokacin da ranar da aka yi musu alƙawari za a haɗa su in ta zo kamar ba su zauna ba wani lokaci na wuni واضح كل شيء كده شنو لما الكسر كده كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية وضحاها كده كذا وانا سورة تاهارة ده بياني أكان القيامة زون القيامة رسوا ده ملائكو ده كما رانا تشا بياني أكان تشا القيامة كما تاريخ ده بياني أكان تشا القيامة ولكن شنو تشي سورة النافعات بإذن الله سينزل شباب سورة annaba insha Allah ai da kawai lokaci ko na'am lokaci ya ko to babu lokaci kenan gobe insha Allah muna iya shiga suratul naba insha Allah bi idnillah ta yi insha Allah gobe ya kasance karshen karatun mu ko kuma yanda dai muka gani insha Allah ta yi gobe ya kasance karshen karatun mu ko kuma jibi insha Allah za mu yi kokari wa Allah a gobe mu yi da sa suratul naba ganin cewa bayanin da suke bada da sakon da suke badawa kusan suratul nazi'at da suratul abasa duk sun bada shi idan za mu taƙaita bayani insha Allah dan mu samu zai kasance ne mun rufe akan izo ɗaya insha Allah da izinin Allah tabaraka wa ta'ala wannan izo guda biyun nan ba da muke cewa duk mutumin da ya itkanin tafsirin su ya san ma'anoninsu to ha tafsirin alkur'ani zai zo su sauki a gare shi tunda mafi yawan ababen da suke kumsa sauran suwan ɗinsu fassala shi da suke bayani ne ƙara haɗa da gare da suke a kai Allah taimaka Allah sai alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah ta haske mai zana sana tsohon abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك ya tambaya ke cewa shin mala an ce idan mutane suna tsayuwa domin jiran imam kafin ya zo an ce babu kyau
tsayuwa domin jiran liman yanzu kafin a fara tsayuwa wai
na ita zaman tsayuwa kafin liman yanzu ba a shar'anta ba ta baya daga cikin shiryarwa ma ta musulunci menene sababin da ya sa mutane suke tsayawa kafin liman ya zo shine manzala sama ya yi hani akan in mutum ya zo masallaci zai yi ya zo masallaci kada ya zauna sai ya yi tahiyyatul masjid to mu wasu mutane sai suke fahimta cewa in lokacin ba wani mai dan yawa bane ba shine in ya riga ya zo maimakon ya yi tahiyyatul masjid ya tsaya a tsaye hannu mai ya shigo wannan shi ne sauro amma kuma in mutum kawo ya yana tabbacin cewa lokacin ba zai ishe shi ba har ya yi ta yi masjid kenan zama zai ba tsaya ba ka ce wada zaman shi zai lokacin la ya ta sayar da sala kai kuma dama an ma umarni ne in yana iya afuwa in yana iya yiwuwa kenan da manzo Allah ya ce mutum in ya shigo masallaci kada ya zauna sai ya yi tahiyatu masjid rak'atayn wada ba ana nihin ba har a lokacin da ba ka iya ba kaga in ya kasance liman zai shigo ne nan da rabin minti rabin minti ko minti ɗaya ba yadda za a yi kayan ka'a guda biyu a cikin minti ɗaya ko rabin minti to kinan ka ta zamto sama da kudurar kinan fahimta duk wa haka sai ka zauna haka kinan ba shi an zama da zan tsayuwa ɓangon ko maka da haka wasu ma su ga tunanin cewa yani an shar'anta haka ne kuma liman in ya ga mutane sun tsaya ya dinga gaugawa da iya zo da abu Allah ba ba su cika ba har ma wasu jahilci ya kai su daga suna ɓata rai in liman bai zo ba in ya tsaya na yin abu Allah an tsaye kaga ana ɓata rai ana tsoki kenan ruwan nan ba ta dace ba wala abin da ya fi a zauna shi ya sa manzo ke cewa ma za a zauna ne ko da ana cikin kiran sallah sai an fara iqama wala sai an fara tada iqama a lokacin da za a tsaya ko an fara tada iqama ko an zo gun kakamu sala ko kuma an ƙara tada iqama annabi mutum ba ya tsaya ba ɓangaren wanda yana kawo matsaloli kuma tsayuwa ma yani shaitan yana ruɗa maka wasu ababe har ka zama kan wannan mutum ya ya ɓata mai lokaci in mutum ya rubuta da shi kenan mutum wannan tsayuwar bai dace ba a dinga yin abin da ya fi a zauna in ka zo babu lokacin yin nafila ta tafiyatul masjid ka sau an ɗauke maka damun ba wajibi ce ba mustahabbi ce تحية المسجد بواجب وسبب مستحب أن صومك قال لا لا هذا الله يسلمك الله يسلمك shi ke nan ko to Allah ya taimaka abin da muka faɗi dai Allah ta yi ne zan nasa umu abin da muka da kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk